والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan sabi da awal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba a tura ta ashirin da biyu da muke biyawa mun tsaya darasi na biyar za mu tashi darasi na shida a wannan sura mai albarka suratul hajji aya ta arba'in da bakwai muna da kawo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu yi aiki da abin da za mu yi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير Allah madaukakin sarki ya ce wa yasta'jilu laka bil azab ina neman ka da gaggauto musu da azaba walan yukhlifa Allah wa'ada alhali Allah baya ta alƙawarin sa wa inna yawman 'inda rabbi lallai yini a wajen ubangijinka ka alfi sanatin daidai yake da shekara dubu mimma ta'udun irin lissafin da kuke yi daidai yake da shekara dubu irin na naku lissafin dinki daya a gurin Allah daidai yake da shekara dubu in dai da irin kwanakin da muke wato a cikin yanzu sai mutum ya je kara ɗari da goma sannan zai yi daidai da yini ɗaya na Allah maɗaukaki wannan ayar malamai da yawa suna bayani akan wato sababin nujum dinta an ce akan nafsar ibril hadis su ne wanda suka je suna cewa annabi alaihi salatu wasalam in dai gaskiya ne abin da yake faɗa to abin kauto da azabar su sun gaji da magana kullum za a yi azaba ai yanzu wasu kuma suka ce abu jahal ne to duk bakin karo gaba ɗaya su kafirai ne kowa zai iya faɗar haka to ya taji nuna kabil azab ai haula il kufar al mulhidun al mukazzibun billah wannan kafiran dai waɗanda suke karyata Allah madaukakin sarki suke karyata littafinta suke karyata wanzanninsa suke karyata lahira su ne suka faɗa haka an ba a manta ba a suratul anfal ai mun biya ayat da ke cewa Allah yake cewa wa iskalin lahumma in kana hada huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi adabin alim kutina lokacin da suke cewa ya ubangiji in dai wannan abin da kake faɗa na azaba gaskiya ne to ba mu kira alaina tijaratan min saba Allah kai mana ruwan duwatsu haka ta ga annabi alaihi salatu wasallam cewa ya ga Allah da ya mutu ruwan duwatsu a wikina bi azabin ali ko kuma a zo da azaba mai radadi duk su huta da wannan jita-jita sannan kuma a suratu dawud shi ma nan sun faɗa wa qalu rabbana ajilna iqtana qawla yawmin hisab da kansu kace ya ubangiji mu ka zan kauto mana wato azabar mu kafin ranar hisabi abu wanda bai san Allah ba shi zai ga yawa Allah wannan to shi Allah ba lokacin garke yake walan yukuni fallahu wa'ada Allah baya saba da kawai shi ne ake faɗa akwai alwa'adu akwai alwa'i idan Allah ba lokacin garke yayi alƙawarin zai azabtar da wani zai fasa ba ta ba alƙawarin da ba ta ba alƙawari ba karanci yayi masa ko yaro ne a gida wani layin makalura ala ya ma laifi sai ka baka dukan sa to wannan abin da kai abu ne wanda ake bukata ka kyautata abin da yake zargi shine kai alƙawarin alheri ga cikawa Allah baya taba alƙawari ya samu kai aljanna ya baka amma yana alƙawari ya samu kai a wuta kuma karamcin zai ya yaje masa wannan karamci ne saboda haka baya cikin abubuwan da ake kiran su saba alƙawari ai akwai wanda ubangiji zai kirawo ku shi da su yake ka san kayi mun kaza kayi kaza kayi kaza sai ya ubangiji na yi fa yuqarriruhu bi nafsi da kansa yake na yi ya ubangiji kan da kai waye zan yace ba kowa kuma na rufa ma a jini sai an ya ga yake ne kana yaji ba to saboda haka akwai wannan a wato tsarin ubangiji na wato yin abuwa wajen yake cewa walan yukhlifa Allahu wa'ada Allah ba zai saba alƙawarin sa ba wa inna yawman inda rabbi yini a gurin ubangijin ka ka alfi sanatin da yake da shekara dubu mimma ta'uduna a irin naku lissafa kaga ta yi talatin sau talatin ya zama ɗari tara ko to mutum ya shekara talatin sau talatin ya yi ɗari tara sau talatin da uku sannan zai cika dubu ɗaya ba shekara goma to sai an yi irin wannan yinin a adadin wayannan kwanakin da ne zama daidai da yini a gurin Allah madaukakin sai shine min ba ta wa alfi sanatin min ba ta hudu in ka koma can suratul sajda ita ba akwai ayar da take magana akan alfa sana amma a suratul ma'arij kuwa shekara dubu hamsin ta yi magana maimakon shekara dubu ɗaya to irin wannan da yin mutum bai tsaya ya fahimci abubuwa da kyau wasu ita an samu contradiction ta'arufi cin karo ba cin karo ta'arujul mala'ikatu ko wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 mana alf sana 50 alf sana to shine wannan yakin magabata yake ji yayi wa Abdullahi da Abbas tambaya akan wannan ayoyi an ce shekara dubu an ga an ce shekara dubu daya sai da yayi wa Ibn Abbas tambaya cewa me wayannan ayoyin suke nuna ba kuma ya tambayi Sa'id bin Jubair babban dalibin Ibn Abbas yace amsar da suka bayar shine wato shekara dubu suna ana magana ne akan kitta ayyamin din da Allah madaukakin sarki ya halitta sammai da ƙasai to a kowane yini ne daidai yake da wannan shekara dubu ɗin kowane yini ɗaya da aka ce bibi ta ce ayyami sun masawa ala laru saboda haka wannan ne ake magana akai shi kuma shekara dubu hamsin ana magana ne akan filin tashi alkiyama sun kawo wannan wato misali wasu malamai kuma suka ce a'a shekara dubu da ake magana akai shi ne ana magana a wato a tsayuwar mumini da kafiri ranar alkiyama shi mumin zai yi daga gargarsa a gaban Allah madaukakin sarki zai ga dadewar da aka yi a filin alkiyama zai ga kamar an shekara dubu shi kuma kafiri zai ga duk shekaru ɗaya ne amma zai ga an shekara dubu hamsin aka yi saboda wahala da yake sai ga shekara dubu hamsin aka yi to shi ne suka bambanci wanda wasu malamai suka ce yana nan akan wato bakarsa saboda wato hadisin Abu Huraira da ya tabbata Ibn Abi Hatim ya kawo shi yake cewa Annabi Alayhi Salatu Wasallam yana cewa fakirai talakawa na musulmi za su shiga aljanna kafin masu kuɗi dinar dinar shi yau ne da rabin yi da rabin yi sai Annabi Alayhi Salatu Wasallam ya ce wato hamsu bi ake ani kuma rabin yi shi ne shekara ɗari biyar shekara ɗari biyar daidai yake da ni wannan ayar da muka biya kenan cewa shekara dubu ne yini ɗaya kowanne yini ɗin shekara dubu ne kowanne yini sai wanda za a yi a haka sai ta kai tsawon haka to tun ba da hujja da wato wannan hadisin kamar da imamu tirmidhi da imamu nasai duka rawaiti to shine wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu yini a gaban ubangijinka daidai yake da shekara dubu dangane da abubuwan da kuke wato kwanakin da kuke lissafawa to shi ne Allah mara hukun gani yake wa ka'ayyun min qaryatin nawa nawa ne daga alƙaryu mutanen alƙarya ake magana a kai amlaitu laha da muka yi wata jinkiri shine wato amlaitu laha ai amhaltu laha muka jinkirta mata wa hiya zalimatun alhali tana azzalima su wannan mutanen garin azzalimai ne sun ba akabtuwa Allah yake sannan bayan sun gama zalincin su tsaf muka dauke su wa ilayya alwasi sannan makoma gare mu take shi ne ake bada misali cewa an kana so ka gane wanda yadda Allah yake wa azalimi ta lala shine ka gina sabon gida ko ofis duk ta yi ya ce da irin wannan ko ba komai a ciki ba komai ba kaya ba kujera ba inda za a buya kawai sai ɗira zubo ba komai a ciki kawai sai ka kulle ko ina kawai sai ka leko kana kallon sai yana ta tsallan jiya da shi can ya komo ta kaga ai wani ya tashi ma a wanda dariya zai da kai yaje to ina zai bi ba inda zai to shi ne talala wallahi masalul ala talala ka ga wannan tseren ya gama abubuwan sa kana kallon su sai lokacin da ka ga dama fara'i kawai fara'i to Allah madaukakin garki duk wata alƙarya azzalima ta lalata ubangiji yake ba take sai ya da ta kawai ya gama abin da za ta yi sai ran da ya ga damar da da kanta zai dauke ta shi ne sun ma kasuwa sannan mu dauke ta wa ila yin mafi makoma gare mu take shi da abin da muke yawan faɗa idan Allah ya ara ma lokaci ya baka dama to yi amfani da shi ka kyautata wa mutane yi amfani da shi ka kyautata wa mutane yanzu satin nan da ya wuce akwai wani a cikin manyan jami'an tsaro har waka an masa kawai ina wata unguwa sai wani ya nuna min shi yace ka san wani da ake waka na ce sai ya nuna min shi haka ya to Allah kamar ma hukai ya to ya riko abu gyara yake zai gyara kaza ka bashi naira goma wanda duk wanda yake jin waƙoƙi in aka yi waƙar ya sani amma ana faɗa irin abubuwan da yi to haka Allah yake haka Allah yake aka nuna min wani ina muni wanda wata wato wata wani lokaci da jimawa yana yawo haka ya zama zararri a cikin kaga wani lokacin da yana da dama ba ba wuce bane san da yana da dama yayi rashin mutunci yadda yake amma yanzu in tadin da yake a hanya to shi ne irin wannan ayoyin ji su ne tadabburin ka ake so kai idan ka kana shuka ya Allah ya kale ka ta lalaye ma ba karfin kowa ka ba ba karfin kowa ka ba sannan akwai wani abu anan nake so in ƙara jan hankalin musamman wanda ya samu dama Allah ya baka dama yanzu ta samun tsamara za ka yi zama shugaba a wani bangare ta hanyar tsamara to tarbiyyar da ka samu ta addini ta kasancewa ka hausa bin addini musulmi kar ta sake ka kar ka toma ka ɗauka wai aiki ne kaza ai yanayin akwai ta doka har yanzu na taɓa gaya wani jami'in tsaro yadda wannan dokar ba ta Allah ba ce nake kuma ku rika sassautawa tunda ba ganin ka zai ba tunda za ka yi hukunci a kai misali ignorance of the law is not an issue wannan wannan wannan dokar ta ci karo da Qur'ani da hadisi Allah kaga a haka yanzu a haka za ka zo a wannan yanayin za a cije ka a haka wanda kuma Allah ce wa ma kunna mu'azzibin hatta to kun ba Allah ne ku ko kai ba za ka yi aikin Allah ba kuma baka bayan kafin kai za ka ta ce a saka addu'a ko ba kan ce gaya mana ba dukkan ku ke dure kowa yana ji cewa in zai tafi harkar tsaro ko wani abu sai a sa shi addu'a yalla bai baba da kai na jawa kaga yalla bai yana zaune an gane ko to saboda haka wannan abubuwan shi ne abin da ya kamata lalle mu lura da kyau lura da shi da kyau mu gane cewa wato duk abin da mutum zai yi na Allah ne wata rana ana samun tsaitsayi na fito ran to makaranta da sabar da hadisi wallahi ban san ana doka ba ban san ana sanitation ba kawai ina tohowa ina ta sauri Allah wuce zan ba sai da na wuce kawai ina zuwa ne ta abin kawai na ga motar ɗayan zanna ta fata sai wani ya tare ne ce mun mara ina za ka nufi makaranta zai baka zara da dalilai na ji wallahi ba sani kai ba ka ji rijiyo ni sai ina ji amma jiya ban zuwa kawai sai babban yanzu yana zuwa ya ce ya aka yi na gaya masa sai kalle da ya sama har ƙasa ya ce to lika Allah ya ce to kaga wannan shi ne tsari idan ka dara aka yi ba ko ganganci sai ka ɗau mataki amma rashin sani a gurin Allah ba uzuri ne وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ba ma kasancewa muna azabtarwa sai mun aiko da wanzu sai ya kamata duk aikin da zaka yi ka san akwai Allah ne kar ka yarda da cewa wajen ka je ka narke kar ka yarda idan mutum ya je kowanne irin yanayi ya samu kansa idan mutum ya je ya narke karka zoma ai muna samun wanda za ka suna kwatantawa an tura su amma da kaduri da ka mai din daga masallacin da aka tura ya zama jakadan masallacin jiya idan daga unguwar da aka tura ya zama jakadan unguwar gannan albasa ko haudin estate ya zama jakada haka ya kamata ya zama jakadin ɗan uwanmu na samu karfin gwiwa kwarai da gaske ɗaya da cikin wanda suke cewa mu sa su mu taya za addu'a har an tun bai samu aikin da ya samu amma daga baya bayan ya samu kuma yanzu Allah ya sa ya dan samu dama a gurin wani labari da muke tattauna da shi wannan abu ne ya fara mu karfin gwiwa Allah cewa an samu ce tsakanin wani wato jami'in tsaro da kuma wani mai hannu da juni saboda haka sai kawai wannan mutumin sun yi yana da gaskiya amma duk da haka sai ba su kuɗi kuɗi ne yawa kuma sai ya zo yake tambaya ta malam ne matsayin wannan kuɗin da ya ba sai ya ce rashawa ce me yasa da bai baka ba rashawa ce yace dama bai taɓa ko sunan biyar ba zai biyar masa ka ga wannan shi ne janada kai tsaye yanzu muka ji wani yazo za mu tuno wancan mu ƙara cewa wato abin da wani muna tsammanin za ka je ka linka abin da ya duk inda ka samu kanka zama da kadan musulmi da kadan unguwarku da kadan masallacin da kake a ba Allah idan kake ba Allah kai a aikin ka to Allah zai zare hannun sa ya gane ka ya kamata mu fahimci wannan da kyau kowanne irin aiki ba ka kuma yanzu ba ba irin gobe ba ba bayar da ba a Kano a Najeriya a Kano kuma kasar musulmi inda muke da yawa ya kamata ka kwatanta abubuwa da musulunci gwara akan wannan mako rasa za a gore ka sai Allah zai baka mafita saboda haka ya kamata mu kiyaye to Allah ya nemi mutane ta lala idan ka kana ta rike kan mutane kana ta zalunta to shi kenan dan akwai bayi akwai wanda na sani muna harkar dawa da shi wani ya tare shi da ajini shi ma ajini Allah ran ma tafsiri yake kawai wata ran sai wani suka tare shi a mota in shi kawai sai ya yi fakin ku da mota a gaban sa ana yi yake sai kawai wani jami'in tsaro ya gudu yana zuwa sai ya ce mata sabon babur ɗin sa kwamfaniya ko sati uku bai ba lokacin sai ya ce mata malam lamba sai ya ce ga lamba nan na zai ce ai ba sabuwa ba ce sai ya ce mata yalla bai baka ji lokacin da majalisa ta yi doka a kan cewa a cigaba da amfani da tsohuwar ba sai ya ce mata ai ba tare ka sai da babur ɗin ba ya ce wallahi sai na kai ka kotu yace dan Allah ka gane ni yace ba ka gan daga yace wallahi bai kawo ku sai mun ji an rubuta wa takarda ko tira yace ko kai wani abu yace to wani wani abu me zan bayar yace dubu uku za ka bayar sai ya haka Allah ramma ne tabbun Allah ramma yace zan baka dubu uku amma wallahi ki kai da na kai sai banza da shi kawai sai ka gudu hukun sai rage dubu biyu sai ba shi wata kila ko kalmar da ya faɗa ne sai ɗau dubu ɗaya to dubu ɗaya da iri nafsin ka ci da gani iri nafsin ne to irin wannan abubuwan ya kamata al'umma su rika kula yana bibiyar ka shi ne ayat da muka biya a baya da Allah ya ce alaysa Allahu bi kafin abda idan wani ya zo ya ce ma Allah ya kace din ba komai kana nan wallahi kana nan me yasa annabi ya hana cin iyaka mutum ya zo kawai filin da kawai ka kiban iyaka annabi cewa ya sai saboda zaluncin da kai sai an lallace ba kasa rana alkiyama an jirga ba saboda ka zalunci mutane saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata matasan mu dan ne yanzu da yawan matasa za ka suna son aikin samara suna so amma ku sani ku sa Allah a rau duk inda za ka je ka zama da kayan musulunci duk inda ka samu kanka sai ga kayi rayuwa mai kyau ka koma zuwa ga Allah salim alim Allah ya za mu dace to shi ne Allah yake fada to shi ba Allah ta lala yake wa mutane ran da yake aiki da far mutane kuwa ku ba wanda yake yin mace to nawa nawa ne alƙarya nawa ce ne zalunci amma daga baya Allah ya halakar da ita Allah yake wa ilayhi al-masi makoma garin take ka ga abin da ake gaya ba shine cewa ko Allah ya hada ka da cuta ba in ya dora ba bacci ya gaba da kai domin shi za a hukunan musulun da kake riyawa cewa wa ilayhi al-nusur wa ilayhi al-masir wannan hoto ne ake baka na mutuwa da tashi alkiyama domin almasiru yamma da dare yana nuna ma alamar mutuwa kwanciya da kake bacci hoto ne na mutuwa ake baka tashi da safe kuma alamar tashi alkiyama yadda kowa yake tashi to haka za a tashi kiyama shine hoton guda biyu kake dauka kullum wanda ya fahimci Allah ya ga yana kokarin kwatanta wannan Allah ya dace da mu sai Allah yake ne
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم Mm.
والذين دعوا في آياتنا معاذبين أولئك أصحاب الجحيم daidai lokacin da kafirai suka nemi annabi alaihi salatu wasalam ya gaggauto da azaba to shine Allah madaukakin sarki ya ba shi salo yake ga ya mutu kun ya ayyuhan nas ga ya mutu ya ku mutane ga ya mutu inna ma ana lakum nadhirun mubin kai ni ne gargadi ne a gare ku mubin kuma mai bayyana gargadin shine wani ya aika ga ya mutu inna ma arsala lillahu ilaykum nadhiran lakum bayna yaday azabin shadid Allah ya aiko ni a gare ku ne in zama mai gargadi amma ba akwai azaba mai radadi ga wanda yake bin wannan wato gargadin da ake masa walaysa ilayya min intajikum min shay amma hisabun ku baya gurina amrukum ila Allah al'amarin ku gaba ɗaya yana gurin Allah in ja ajjala lakum al'azab in Allah ya ga dama ya gaggauto muku da azaban yanzu wa in ja akharahu ankum idan kuma ya ga dama zai jinkirta muku azaba wa in ja taba ala man yatubu ilayhi in ya ga dama ya karbi tuban wanda ya tuba zuwa gare shi wa in ja azalla man kataba alayhi shaqawa in kuma ya ga dama ya katar da dama wanda an rubuta cewa ya kinyi ne dan wuta ne وهو الفعال لما يشاء الله ne aikata abin da ya ga dama ne wa yuridu wa yasha sannan yana nufin abin da ya ga dama kuma yana zaɓin abin da ya ga dama shine Allah yake faɗa a suratul ra'd kan da muka wuce la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab shine inna ma ana lakum nadhirun mubin sai Allah yake ban ladina amanu amma ba ku sani wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai ai amanat qulubuhum wa saddaqu imanahum bi a'malihim zukatansu sun yi imani sannan kuma wato imaninsu yana ga ayyukansu suna nuna cewa lallai sun yi imanin a aikace Allah yake lahum maghfiratun to Allah zai musu gafara dan dai da abin da ya gabata na zulubin sannan kuma wani tsohon kare sannan Allah madaukakin sarki zai azurta su wato da arziki wanda yake mai daraja shi ne aljanna mutukan sun yi imani sun yi ayyuka na kwarai to sai Allah yake wallazina ta'u bi ayatina wanda suke kokarin kuwa wato wajen ayoyin mu mu'addibina wata kira'ar mu'addibina suna kokarin dakuce wasu to irin wayannan mutanen ulaika ashabul jahim ko shakka babu su ne yan wutar jahim Allah ya tsare ne ya Allah ya tsare na وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم Allah madaukakin sarki yake wa ma arsalna ne kablika ba mu taba aikowa ba kafin ka ya rasulin wani manzo wala nabiyyin ko annabi annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu da wani abu ko annabawa ko manzanni guda ashirin da biyar to ba mu taba aiko wani daga cikin su ba illa face ila tamanna idan yana aini za fara'a ko ila tala idan yana karatu Allah ke kanu fi umniyati inji dan ya jefa wasu wafi da shakku fi umniyatihi a cikin karatun nan nasa amma wa zai jefawa wato masu sauraro zai jefawa ba shi ba dan kada wani ya dauka akwai kisa da take yawo wasu alamun jini suna kawo da kisadin wato barani da ake kawowa saboda haka kana dauka cewa cikin wato kwakwalwa annabi alaihi salatu wasalam sai dan yake shiga ya zebo wani wato wasu ya shiga cikin kwakwalen mutane a'a yayin da annabi ke karanto ayoyin rikin shi dan yayi kokarin sawa masu sauraro ta kiyi su ji kamar an faɗi wani abu alhali annabi bai faɗi shi ba wannan ita ce fassara mai kyau da akwai wanda suke wancan fassara dan a karkashin wannan da suke kawo kishatin garani shine lokacin da annabi ya zo yana biya mun taɓa biya da kuwa baya yana biya wato suratul nabi أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى kaga wayannan gurin da aka zo sai kawai su masu sauraro a kisar waje suka ji an ce tilkar jarani qulula wa inna shafa'atuhun la tusada afara'aytum lata wa uzza shin bala ba ku labarin lata da uzza wanda aka makale a cikin ka'aba wa manata salisata lukura da gunkin na uku da ake kira manata to wai daga nan sai suka ji an ce tilkal garani ulula wannan sune al-garani wato sune wato alloli manya manya wa inna jaba'atuhunna la tudda sai dan su kuma ake ne ake newa a wannan ai gaba haɗe abin da zai nuna ma kisar ba ta da asali kan da ba za ka ji da Allah yake in hiya illa asma sammaytumuha antum wa ab ya Allah zai ji kuma ya miji sa ana to sai wani hadisi yake yawo wanda da yawa wasu malaman tafsir za ka suna kawo shi amma manyan malaman hadisi mu haƙiƙon sun rugurguza shi wannan shi ne hadisi shi ne za ka yi kana ka koma kai yi browsing za ga wani kursala da malam nasiru dinin albani ya yi akan nasul majali yake sakin garani za ka yi wato ya ɗauki hadisin gaba gaba sanadan wa mataran ya fitar da kai yake ba shi da ajali ba nauri ba na haka ba cewa tilkar garami ulula wa inna shafa'atuhun la tusada saboda haka abin da yake daidai shi illa idza tamanna fa sai har sai idan idza tamanna idza annabi na karatu alƙan shaytanu sai sai dan ya je ba bi ummiyati cikin karatun nan naka ga masu sauraro masu sauraro ne za su ji wannan amma ba annabi ba domin shi ba asiri ne Allah ya tsare shi daga wannan abin na shaytan to shine Allah yake bayan taqullahu ma yusi shaytan sai Allah ya goge abin da shaytan yake ba mutane ya goge shi gaba daya tun daga shi ba ba biyawa a cikin suratul nabi shine bayan taqullahu ma yusi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati dan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ya inganta ayoyin da kuma wallahu alimun hakim lalle Allah madaukakin sarki alimun madani ne a jiwa kuma mai hikima a ƙarƙashin wannan surar ne ba kuma ba muka taɓa kawowa cewa da annabi ya zo ƙarshen ta ba rabbi ya ni ala ya rabbika ta tabara hada nazirun min an-nuzur al-ula azifat al-adiba laysa laha min dunillahi kashifa afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tadkuna wa la tabkun wa antum samiduna zikri fasjudu lillahi wa'budu gaba ɗaya kowa zai da ya sujjada gaba ɗaya haka furan gurin sai aka yi wani bibin mujira ne kawai ne ba shi ba kuma ya ɗebo ƙasa ya ɗora ya zuba a gojinsa a daidai wannan lokacin sai mutanen da suke habanta sai na usman sun yi hijira zuwa habanta annabi ya tura shi da rukayya ɗan gida annabi alaihi salatu wasalam sai suka ji labarin cewa ai jike jike ne gaba ɗaya makka an musulunta kowa ya musulunta sai suka tattaro mutanen su lokacin yaƙin kai bar shekara ta hudu su ma sai ta suna zuwa ya ce gana labarin ba haka bane shi za ka ji illa bi ta jike ke suka ga cewa yadda dai ba cikin yake a maka ake kana ta wuri har yanzu haka ba shi ne kuma kuma illa bi ta jike ke to saboda haka a ƙarƙashin wannan sura ake kawo wannan amma maganar cewa a kitabul garami kamar da muka faɗa ga masu bibiya ka koma wancan littafin da aka yi magana a kansa wato rasmi majalisi tankokin yaƙi da aka biyo aka gurguje wannan kisa ka karanta shi risala ce guda ɗaya karama kuma fingin ta bai da yawa rana ɗaya za ka iya karanta ka ga yadda aka farfasa ta cewa ba ta da asali to shi ne Allah madaukakin sarki yake wallahu a alimul hakim lalle Allah madaukakin sarki masani ne hakimin kuma mai hikima sai da yaj'ala ma yusi shaytanu fitna rabiya wa dawla ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
الله مرحبا سركيتي ليجعل ما يلقي الشيطان. الله يا يا حكمي dan ya sanya abin da ya dan yake jefawa fitna ta ya zama jarabawa lillazina fi qulubihim marad ga waɗanda dama a zukatansu akwai rashin lafiya sai rashin lafiyar munafurci da shirka duk yana cikin zuciyar dama su ne za su samu wannan shakku to Allah bar mutum zai ya ba da wannan daman ne sai ke nan ya iya jefa musu wannan shakku dan a jarrabu wasu shine ne yaji alamai su ke da fitnat fitnat lil ladina fi qulubihim marad agar farko kenan munafikai kenan wal qatiyatu qulubuhum da wanda dama zukatan sa a cikin shi zuwa jiran yahudi da Allah yake summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashaddu kan aywa ashaddu qaswa da su ake zukatan sa ake kace yake kamar ya bu dutse ba ke kacewa saboda rashin daukan wa'azi wa ta daukan wa'azi sai Allah yake wa inna ka ga zam ayi wa yarin zuciya kana biyu kenan anan ko nau'i biyu yawa sai Allah yake wa inna zalimina lallai su kuma a zalimai na fi iqatin ba'i suna cin sabani mai nisa aya nan ne za ga annabi yake kiristoci za su kasu kiristoci yahudi sun kasu gida saba'in da ɗaya gaba ɗayan su yahudai ne yake kiristoci sun kasu gida saba'in da biyu duka su yahudai ne yake musulmi za su kasu gida saba'in da uku yake gaba ɗaya saba'in da biyu ɗan wuta ne banda guda ɗaya sabai suka ce zuwa yake ma ana alayhi yau ma wa tsari su ne wanda suke kan tsarin da nake akai yau ni da almajirai na shi kenan kawai in dai kana kan tsarin da annabi yake shi da almajiransa sahabbansa to ka kauce wannan sanar gaba ɗaya ba kai to shi ne Allah madaukakin sarki yake to wa inna zalimin la fi kitakin bai lalle a zalimai suna cikin rarrabuwa mai nisa sai Allah yake na وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط
Allah madaukakin sarki yake wali alaman nadira utul ilma Allah ya yi haka ne kuma dan ya bayyana ai yanzu ba gama magana ba dan gare da abin da ke kan yake zai ba mutane ya yi haka ne dan ya bayyana ba dan ya sani ba dan ya sani ai da ya jihara dan ya bayyana wato waɗanda utul ilma aka ba wa ilimi annahu alhaqqu min rabbika cewa lallai gaskiya tana gurin ubangijinka wa yu'minu bi sai su yi imani da haka to sai Allah bada hukun sarki yake ai wa ya alaman ladina utul ilma nafi'a dan wadanda aka ba ilimi ne amfani su san cewa ya bari ko da ni bayan haƙƙi wal batil dan sai rike rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ai al mu'minuna billahi wa rasuli a ga wanda suka yi imani da Allah da manzansa cewa lallai abin da aka yi wahayi zuwa gare shi lallai ko shakka babu zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam shine gaskiya domin Allah ya gaya mana a san suratul fussilat cewa la ya'ti al batil min bayni yadayhi wala min qalbihi tanzilu min hakimin alim shi qur'ani gaba da bayan sa kaza ba ta shigar sa kaga an kore ma magana cewa isadul garani ta shiga cikin bakin annabi alaihi salatu wasalam domin an gaya ma qur'ani kaza gaba da bayan sa domin malaiku ne suke hako ayoyi waye zai kula wanda je dadi ne zai kula sai dai gurin mutanen da za su saurara amma ba lokacin da annabi yake kawo da sakon ba wane mutum sai dai wanda za su saurara shi ma kuma an yi kasa gurai da sun gida uku an gaya ba akwai munafikai akwai yahudu su ba babu sannan kuma yanzu ake gaya ba wato masu zuciya ta uku masu kyakkyawar zuciya waɗanda Allah ya ba wa ilimi yake to wanda wayannan domin suna samun kariya daga ubangiji ba fa yu'minu bi suna ji abin da Allah ya faɗa zai yi imani ayi saddiquhu wa yanqadu lahu za ki gaskata haka kuma ki riko da shi ki da bai bai da wannan abin da suka yi sai dai ba duk bi ka kuntu lahu qulubuhum to ga kashi na uku shine wanda suke kankan da kai zuciyarsu tana kankan da kai tana rusunawa yayin da suke ji magana Allah barkatun sai ai ka dawo wa tadullu da kankan da kanka kuma ka rusuna ya Allah yake wa inna Allah la hadi alladhina amanu ayya wayanna ayoyin da aka cewa zuciya kana uku akwai munafuka akwai kekasasiya akwai mu'mina eh akwai malamai da yawa sun ba ko mun ka koma malam Ibrahim da kai ba sai ya fatin lafa an ba da yayi akan wannan matsala cewa yadda zuciya take akwai mara lafiya akwai munafuka mara lafiya munafuka akwai kuma kekataciya sannan akwai wanda take mai kankan da kai ga Allah shi ne ta uku yanzu da muka yi a wannan aya to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wa inna allaha la hadi alladina amanu lalle Allah yana shirye da wanda suke yi wato suka waɗanda suke yi imani ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take ne gaskiya fi duniya wal akhirati a duniya da lahira a duniya shi ne Allah madaukakin sarki ya nutar da su gaskiya kuma ya nuna ya ba shi ikon bulta da abin da kullum kake roƙo kenan ba wai yawan karatu bane za ka wani bai da karatu da yawa amma duk inda gaskiya take zai karba duk inda take domin kullum jira ga Allah kake cewa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ke ka ba mu ikon bulta wallahi ba sai ka tara karatu ba wa Allah za ka ba kai karatu da yawa ba amma duk inda wani ya kira ce gaskiya zai faɗa domin aiki yake da ita bai karatu da yawa ba amma duk inda yake abin da yake kokarin kwatanta gaskiyar yake to ka zama mai wannan sifa ba yawan karatu ba ne a dan abin da Allah ya baka yi kokarin aiki ne kuma gaskiya ta zo kai kai bangaren ci ba ita to za ka zauna lafiya za ka zama dattijan kwarai a rika kwatance da kai amma kada mutum ya zama yana ba wa son zuciya kariya to idan mutum ya fada wannan layi ko kisawa ba zai ga zai kikkiawan kankewa Allah amma ya zanto a kan gaskiya aka san ka duk da abin da kuma kulil haqqa wa law kana gora kulil haqqa wa law ala nafsi duk da abin da kuma koda a kan kanka ne ya gaskiya ka bai kamata a yi dawo da kaza to idan mutum ya dau wannan sanar za ga karatun ka ba yawa amma duk inda gaskiya duk yawan karatun ka zo da rashin gaskiya sai ga waje ka je ka domin shi gaskiyar Allah yake nuna masa uru-uru yana gani kai ko kana da wani abubuwa na makina da ka ɓoye to sai Allah ya baka da dabara kai shi kuma ya tallaba ba to ya zabe da wanda Allah ya tallaba da kai da kake amfani da dabarun ka to shi biyar da za a kai yi kokarin fadin gaskiya kuma ka tsaya akan ta shine Allah yana shirye da irin wayannan mutanen ya dakatar da su akan ta ai kaga abin da ya faru da wancan yaron kenan wanda ya zo a cikin riyadu salihin rabbul gulam amanna bi rabbil ai ga da kananan shekaru amma kokarin kwatanta gaskiya yake sai Allah ya dora shi akan duniya a lokacin irin to dalilin da wasu mutane da yawa sun musulunta saboda gaskiya yake kokarin shi to haka Allah yake yana taimakawa gaskiya ne sai rashin yawan masu ita kuma yana rusa kariya duk yawan masu yinta yake wato wa inna la ala hadin ladina amanu ila siratil mustaqim lallai Allah madaukakin sarki yana shirye da wanda suka yi imani zuwa ga wa su tabarki wanda yake ne sarki sannan a lahira kuma ya shirye da su ila siratul mustaqim shine wato ya kai su aljanna Allah ya samu a sai Allah ya shirye na'am ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم Allah madaukakin sarki yace wala yazalu alladhina kafaru kafirai ba za su jike ba fi miliyatin suna cikin kokonto minu dangane da Qur'ani ba za su jike wa suna kokonto a kansa hatta ta atiyahum sa'a har kiyama ta zo musu babtatan shi ne mufasa a tamba da toba tsammani dama ai gida uku ne kawai jiya da yau da gobe iya gidajen da kake da su kira na gafa tawali jiya yau gobe jiya shi ne muke a cikin yanzu haka walayen suka ce shi ne jiya yau kuma ba kana tafiya warzak alkiyama ce sugura kenan karama alkiyama duk wanda ya mutu kamar kiyaman ma ta kamar kiyamatu dan na ji ko sai karan jiya na sauraro wani yana karya ta hadisin wai da annabi hadisi anan nan mali da aka yi wa wani aka yi wa annabi tambaya wani bawa Allah ya tambaya annabi alaihi salatu wasallam wani mutane yau ne za ka ji kiyama irmi ba ya sa hadisi a gawailul muhammadiyya yanzu yana tafi a ciyawa sai annabi alaihi salatu wasalam yace kafin ka yi furfura ya nuna yaron mutane yaro to wanda suka ce tsohuwa ce ta yi tambaya tsohuwa ce ta yi tambaya a jiki ta ce mata sa'a sai annabi yace kafin wannan yaron ya yi furfura to wai shi saboda masu gwada nasi da hankali ne wai sai yake karyatawa yace wannan ayar mai hankali ne wannan hadisi a ce wani wai kuma ya tara ɗalibai a gabansa wai raina hankali ko ya raina ba wai Anas bin Malik ya raina masa hankali da zai kawo wannan Allah da kunne na ba ga hankali ba Anas bin Malik ya raina masa hankali da zai yanzu ba ila ya da zuwa da aiki sun mutu kuma ta yi ciyawa abu wai da hankali da yake kwatanta ya je duba sharhin malamai da suke gaba daya bayanin da aka yi cewa abin da annabi yake gaya ba cewa kafin wannan tsohuwar kafin wato wannan yaron ya yi furfura ita tsohuwar ta mutu saboda haka ya wata ta kai abin da ake nufi kenan domin duk wanda ya mutu ya wata ta kai to shi ne gida da biyu shi ne wato rayuwar barzan rayuwar barzan sannan gida na uku shi ne alkiyama al'akira shi ne jiya yau gobe shi kenan gidajen to kaga wannan waɗanda suke ta amfani da hankali yanzu ya suna bayanin ayoyi ko na sauki ko shakawa ba aiki ga uku wallahi tallahi al'umma shi za a kai ta addu'a mana abin da sai na bakar yake yi kullum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab an ce kullum sallar da ta bayan magariba raka'a biyu ne yake kullum wanda ayoyi yake biya in ne fatiha ce biya kullum saboda kawai yana jin tsoron kada wai ya zani wannan zamanin malam kai a hankali Allah ko ne dan ne kun ga kullum magana ke dan miji wallahi yanzu in ya dawo ya samu yara su ne Allah zai zo kuma da sunan sa cewa shi ke dan ne wallahi za a bi wasu yara shi Allah ne shi ai ba shi wani wallahi jira jira aura da zai zo da kuɗi biloniya yana raba kuɗi akan jira wani ko akan shi dan daga eh ka san ka dubo inni ya ta yawo sun yi rubutu a kai to an da ni ke da bare kuwa wanda kuma da ba yana hadiya da ga muku a ra'ayin su sun tire iyayen mu sun sani da duk sabon wani abu da suke da abubuwan su a cikin garin nan wa wannan lokacin har da suka bai da jini na karo kan da sabon cewa za su go a wannan mutabu bayanin da suke cewa ai jirawa da zalunta sa aka jirawa da ba dan yi ta bane mabiyar da ne za su ji bauta ma yi wa dan wuta wai Amerika ko masu masu ke tana. Ai ba Amerika ba matsalar da aka samu jini a ta a cikin waɗansu da suke da ƙungiyoyi a yanzu akwai wasu wasu ke tana. Yi wallahi har a kan wakai Allah ba wai sai Amerika ba. Masu wasu ke tana. Yau suna da wasu tambalin rika da yawa da suke nuna kuma muna ganin wasu suna yi. kwarai da gaske a yi da lokacin da aka ce karo ta gohi ba za su zaune mataki musamman a kan masu ababen hawa za ga masu ababen hawa kamar shi ababen hawa ne za ga wasu tambarurukan da suke da wallahi irin wa'annan ne amma wani jahili ne wani kuma da gaske yake shi da aka yi da tsawon mataki na ce Allah ya ba shi iko domin gyara ne babba yawa tambarurukan nan da suke da tambari ne da wasu alamomi da wani jahili ne murakkabi kawai yana eh yana zai gudu ko ga an rubuta da wannan rubuta rubuta da suke ko ya rubuta ala ko ne ko ya rubuta ba wani jeji jeji shi kadai ne jeji ya wuce ba ya fito ya wuce iyayensa da kakanni da kowa duk ba ruwa da wani ba wani jeji jeji kadai Allah ya tsawo saboda haka wannan shi wato abubuwan da wato Qur'ani yake da hankalin mu gane cewa akwai alkiyawa za ta zo ne ba da zuwa tsammani aw ya ce wa azabu yawmin asir ko kuma azaba wato ranar wato yawmin akim azaba wani ne wanda yake bakarare ya zo shi ne ake ba ka ga bakarare wato bakara da ake faɗa wanda baya haihuwa to shi abin da yasa ake kira ranar yin alkiyama bakarare ne saboda wato babu alheri a cikinsa mutukar ba alheri ne ba ko kuma ba wani aiki alkhairi da kai saka yi a karba a lokacin shi ta ji zama ba karari babu duk yadda za ka iya kyauta da wannan magana ta alheri ba ruwan Allah da idan ranar ranar sakamako shi ta ji zama ba karari ne sai Allah ya ji kan da hayo الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين Allah madaukakin sarki ya ce almulku yawma ibidillah mulki a wannan yinin sai da yake bakararin yini to yana ga Allah madaukakin sarki ya hukumu bainahum zai hukunci tsakanin mutane duka da masu zuciya da kyau da munafikan zuciya da kasashiyar zuciya duk Allah zai mutu hukunci fallafi na amanu amma ba waɗanda suka yi imani wa aminu sani haka suka yi ayyuka da kwarai kuwa fi jannatin na yanzu kwantar da hankalin su suna cikin aljanna wacce take ma gociyar ne ba Allah ya sa mu da sai yake wannan ji da kafaru amma wanda suka kafirta kuwa wa kadzabu bi aya wannan ji da kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda suka kafirta suka karyata ayoyin mu kuwa fa ulaika lahum azabun muhin ko shakka babu za su haɗu da azaba wadda take maulakanciyar azaba a wannan rana kamar yadda Allah yake mana innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili wanda suke girman kai gaban roko na za su shiga wato wutar jahannama dakhili da suna kankantu kamar yadda ya zo a sunan gajir ai sadirina sai Allah ya ce na والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين Allah madaukakin sarki yake wallazi na hajaru lalle wanda suke yi hijira ko fi sabilillahi dan daukar kalmar Allah sai yake sun ba kota yi da na kace su a wani a fagen fama au ma su ko suka mutu a kan shimfidar su ba a fagen famar ba Allah yake la yarzuqan lahum Allahu rizqan hasan da sanzu Allah zai azurta su da arziki wanda yake kyakkyawan arziki wa inna Allah lallai ubangiji madaukakin sarki la huwa khairur raziqi lallai shi ne mafi alkhairin masu azurtawa duk wanda zai zai baka wani abu to zai kai Allah ba ko me zai baka ya kai Allah ba domin Allah ba da sarki shi in za a roƙe shi zai ce ka roƙe shi kololuwa kololuwan da samu ka ba ta ka ba kololuwan naka da samu Allah yi Allah baya so ka roƙe shi abu kaɗan a lokaci a ai ko dubu goma ba za ta yi ba Allah baya son haka sam so yake ka roƙe shi biliyon of naira biyar haka Allah yake so ka roƙe shi shi za ka gaya muku lokacin da wato muna gaban muna tattaunawa a harami idan alajin da muke tare da shi idan yake mun wannan fa miliyan da yake kamawa kwana daya shi kai in na jinjina wani zai ce malam da roƙi Allah ya har ya babu kuɗin da za mu kama mu ba shi ne daidai kuma kawai Allah ya baka kai baka kama bari in mai ai ga mutum yana wannan to halin bai babu amma idan Allah ya hore ba ka je wannan matakin bari in mai kawai ko in za ka roƙi Allah roƙe shi trillion ko abin da ba wuce yi ce ba la la gaji jiya wallahi ba karamin aikin Allah bane ba ina ruwan Allah kuma shi babban matsayi shi da aikin aka tashi baka misali misali da za a baka dangane da wato wato roƙon aljanna sai Allah ya ce idan za ka roƙi annabi ya ce za ka roƙi aljanna to ka roƙe shi to zauki na Allah domin an gaya ba ai ne ne ne ko za ka ce ka roki kololuwa kurewa wanda da kai ta duwa duwa da yake ganin to ya kure a matsayi ya annabi yake roke ta ma ba ta je gurin bare fanne bani amma dai ka roki kololuwa kololuwa to aka ji ba za ka roki Allah duk abin da za ka roke shi roke shi da babban matsayi domin shi Allah bada wajen zargi fushi yake wa ba ka roƙon da Allah wato ya tambaya kenan kullun to yake ke tambaya da Allah ba ni kaza yi mun kaza mutum da yake gajiyawa Allah ya ba mu in taraka su'ala wa bunayya adam hina yus'al yadbu mun sha ba da wannan misali iyalin ka a gida wata ran zaka fito sai ka kuma mata kawai to ta roƙe ka ta kuma kuma nauyin ka ne ba kai ne zaka yi amma ka ji ba daɗi saboda ba ɗabi'ar mutum ba shi za a shi dabara zai kawo kuɗi ya ce wata ɗaya ya yi albashi zai ce to me za a yi gaba ɗaya dubu da za a kai zai ce to ga safulan ba dubu bakwai a aji shi baya son tambaya amma shi ko Allah kullum dare sai ya ce alhamdu sa'ili ba ba su roƙo ba su roƙon ne ana ta mun jari amma yana ta tambaya ba ba su roƙon ne suna ila to saboda haka wannan shi duk lokacin da zaka roki Allah to roki shi da babban mataki to Allah ba kokin sarki ya kai wallazina hajaru fi sabilillahi thumma qutil dan aka kaje su awo ba su ko suka mutu ne yanzu kannahum da yanzu kannahum Allahu rizqan hasan lalle Allah zai azurta da arziki wanda yake kyakkyawa wa inna Allaha lahu khairul raziqin lalle ubangiji shine mafi alkhairin masu azurtawa yin shi na'am ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم Allah madaukakin sarki yake na yi duk ilan nawa da sannin zai shigar da su murkalan wata mashiga ya daura wanda ya yarda da ita ita ce aljanna mashigar da Allah ya yarda da ita kuma kuma za ta ji daɗin ta sun shiga ita ce aljanna wa inna Allah lallai wa yi madaukakin sarki da alimu masani ne alimu kuma mai jimuri shi ne alim mai jimuri al'ilmu ba shi ne wato kai wa mutum abu wanda ya fi karfin ka zai iya rama biyar da zaka sai ji ne ya ji jira da kai ya fi karfin asabur gabe yake da shi ina da ilmu dumuri kai wa mutum abu zai iya ramawa idan kuma ya fi karfin ka ba ko ta wanda bangare amma sai ya juye kawai ya hakura ya ji jira da ilmu to Allah ya wajen sarki masani ne alimu sannan ne dumuri duk wannan matakan da yake bi kafirai da suke ta faɗan maganganu ba karfin Allah suka gobe ba kaba jimuri ne naka kawai sai Allah ya jere ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور Allah madaukakin sarki yake zali hakan yana faruwa ne yadda sha'anin yake shine zali wa man aqaba duk wanda wato aka ba bi misli ma uti ba bi duk wanda ya ramuwa da irin abin da aka zalunce shi dun ba guji alai da aka zalunce shi kuma bayan wannan dai kaga ai cewa wajen za ku sai yadin sai yadin misluha idan mutum ya ba laifi to iya ne kuma ce to karama iya ga dinsa in da ramuwa ka dora to kai kuma yanzu kiko ne yiwe ga kai ya yiwe ga kai shi da ga duk ayoyin da zuwa ce gwara a gwara domin wato wanda ya hakuri shi ba alheri a gurin Allah saboda ba zai iya wanda ba wai kudi ba ko wani haƙi zai wahala a ce karaba daidai ba matsalar duka ko abin da ya kama da wannan zai wahala a ce wani ya rige ka ce dora ma irin yadda ya rige ka zai yi ko da kai ya garin rama aka wuce gona da yi ko kaza da yi za sai a ƙarshen ayoyin sai Allah ya baka hakuri ومن يتدعى عليه به فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه amma can gaba zai ga ba wata kula amma baka kiyaye Allah shine kai abin da yake nufi kenan to duk wato ayoyin da suke zuwa wannan ko kuma wa ila aqamtu ba'athu sai ce bi mithli ma utitu bi sai ce kuma me wala in sabartu la huwa khairun lisabi idan dan mutum ya ma hukuma ya zalunce ka karama yadda ya ba addinin musulunci in wani ya zalunce ka karaba ba kai ne abin zargi ba wanda ya fara shi ne abin zargi amma da za ka yi hakuri to alkhairin ka zai yawa a gurin Allah ya zalunce ka naira goma to za ka goma ka shi ke nan ba da ibarai ya zalunce ka naira ashirin to a biya ka ashirin ka ba da ibarai ba da san wajen biya a ce ashirin da ya rage a ba da ashirin da biyar ko talatin ko abin da ya kamata wannan babu to shi ne za ka a ƙarshen ayoyin Allah yana ba da hakuri saboda ba kowa ne zai iya rama hakan ba shi ne Allah madaukakin sarki yake so in ba guji a rai sannan kuma aka ƙara zaluntar ta shi wanda aka zalunta ya rama aka kuma zaluntar ta sai Allah yake la yansuran da hulla da sannan Allah zai ke mutu abu ta zaluncin da aka yi maka inna Allah la'afun lallai Allah mai abuwa ne gafurun kuma mai gafara ina Allah yake ga mana ayo man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah shine farkon ayar kenan can da muka biya sai Allah yake na ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سريع بصير الله مدوكاكين sarki yace zalik yadda ja'ani yace ku sani cewa bi annan la lallai ubangiji madaukakin sarki yulijul laila fil nahari shi yake shigar da dare cikin yini wa yulijul nahara fil layli kuma yake shigar da yini cikin dare wa annan la lallai ubangiji madaukakin sarki sami'un mai ji ne basira kuma mai gani isa ibn kayyim yake cewa duk in kana so ka more da sunayen Allah ka rika ganin yadda Allah yake kare ayoyi da sunayensa kowace aya za ka abin da yake ƙara sawa da biya dace da gurin kowace aya ba a ɗaukar kowane sunan Allah a ƙara jini wane mutum wanda ya dace da gurin da biya ke ƙara sawa yanzu kaga an yi magana dalili dalili ba wanda ya san dan da wani yake shiga wani ba za ka ji cewa yayin da dare zai shigo yi a rika jin wata ƙara ba za ka ji wannan ba kawai sai dai ka ga an shiga daren yanzu kawai kana da wani sai ka ji ana kiran magarba sai a har magarba ta yi wai dare ya shiga yin yi to kaga tunda abu ne da ba za a ji wata yana yake sami'un to ji yana ji sannan yake basiru kuma yana ganin lokacin la haula wala quwwata illa billah idan ka fahimci na ga ya wasu mata aure muna karatu da su ce inda aku ba salan sunayen Allah ku san ya ajiye roƙon Allah da ji wallahi kun dena zuwa neman bukatu a waje san salan sunayen yadda sunayen Allah suke da yadda ake abu lafiya da su wallahi za ku zauna ku ta roƙon Allah musamman ku da kuke da lokaci cikakke da bukatu masu yawa fiye da na kowa dan za ka mata ko ana mata komai da bukatu da da rubutu ko kware mata koyi tana da mota ba tana da account duk wata mai gidan da ya cika mata account din da kuɗi amma Allah ya bukatun da din kan rasa da zaka kai sai ka rika babaki din fara da kai da kake ba ta kuɗi to shine yana yin wani jiri kenan mai ji ne kuma mai gani da Allah yake na ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن
Allah madaukakin sarki ya ce zani yadda sha'anin yake bi anna Allah lallai ubangiji huwa al-haq shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi duk wanda suke bauta wa kuma bayan Allah ko suke kiran wani Allah huwa al-batil ko shakawa wannan shine barra da adini wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma ku sani cewa lallai ubangiji madaukakin sarki huwa al-aliyyu lallai shine al-aliyyu wanda yake wato masani madaukaki alkabiru sannan kuma wanda yake da girma haka shi ma kakan da yanayin aya bi anna la huwa al-haq Allah shi ne gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wanda ake bautawa ba Allah ba barzani shi ne jari yace wa anna Allah huwa al-alim duk wanda kake jin ya isa ana kan babaji to ka sani cewa Allah ta ne yake al-kabiru kuma Allah shi ne babba abubuwan da muka faɗa jiya Allah ya ba mu daɗin da wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana wasu tambaya a gurguje mu dani a gurguje mu dan shafi kanka shine magana da ake cewa idan yarinya ce ta rasu misali wata bar kowa ba sai ka kanta mace ta wurin uwa da yan uwanta da suke ruwa ɗaya haka ne abai ke rago yawwa ya ka ce su kuma wannan da kuma yan uwanta wanda suke uwa ɗaya ba ba bukatar ma mutum adadin ya ka ce a tambayar da yake babu wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya mun dai gane tambayar shi ne rabon zai kasance wato rabon shi ne dama ko kuci za ta yi amma a dunkule ya ka sami ko kuma masu tambayar su sami wato hoto a kan abin da su gane a gane cewa ita kaka yanzu tun da ba uwa kaka yanzu tana tsaye da jiya wani uba ce kaka tana ɗaya wuce gida sai yan uwa ne abai da yan uwa ne ummai an gane ko yan uwa ne abai da yan uwa ne ummai yan uwa ne ummai wanda suka haɗa uwa ɗaya kenan sun suna da ɗaya bisa uku an gane ko suna da ɗaya bisa uku sannan su kuma wanda suke wato yan uwa su kuma wanda zai ce asu wanda suke ne abai wanda ke uba ɗaya ke kun ubari da kyau wanda ake uba ɗaya ya bu wanda ake uba ɗaya ƙarfi ba a rabon gado illa mun da kyau wannan gadon yanzu gida shida za a rame a ba wa kaka nawa ne ɗaya yake gida in aka raba shi gidan shida kaga shi za ta shiga cikin shida ko kuma za ta shiga cikin shida ko ita da haka za a zo wato a ba wa li abbai ya mu kaka ta ɗaya ya bai da dobi cikin gida sannan ragowar kuma a bawa a zai ummai ne ragowar a bawa ne a bai su kuma yi da zakar da su da hadirin sai su kuma ne ummai wanda su haɗa uwa ɗin ba da zakar da su da hadirin sai sai dai za a raba mu sai dai idan uwa ɗaya kawai kuka haɗa da mazaji uwa ɗaya ne kawai to abin da zai faru shi ne da an zo kawai ga mata biyu ga maza uku to duk sai a raba musu gidan da kowa da ɗaya amma ni akwai ko da yanzu da kare su da su nan sai wannan ta da uba da wannan ta da uba da ya wanda aka hada wato uwa ɗaya yanzu shi za a muka taɓa faɗa a baya su wasu yau sun za ku tuna cewa ba mu ke nake cewa wai ɗan uba ai wannan yau uba ne wanda kuka haɗa uba ɗaya ya wanda wuce uba ɗaya ƙarfi yadda ba kusa ba ya fi ƙarfi na eh to ai kaga uban yana da jima har yanzu ne abban idan uwa ɗaya uba ɗaya ne kaga uban wanda aka haɗa uba ɗaya ne abban ko sai ga babu shine suka fi ƙarfi domin bangare ne suke ne amma wannan muna magana dace yana magana uwa ɗaya uba ɗaya ne ba ko sai ga babu ai tunda ga uwa ɗaya uba ɗaya suka fi ko uwa ɗaya uba ɗaya amma muna magana kan uba ɗaya kawai uwa ɗaya kawai yau ne akwai sun fi ƙarfi dan su yaji a san su da ko su yi yaro sai su yi ko su yi da kai su da su a ƙarshe dan na manta lokacin ya shiga in sha Allah ta'ala rana yake muna so za mu yi daura daura da muke so mu yi musamman muna so mu yi ne ga wani ido kawai wanda kan mu masu koyarwa islami saboda ganin ya ɗauko da kallon mu da ake ta koyarwa gaskiya wasu islamiyyun za ka ga abubuwan da ake koyawa yaran shi ma malamin bai iya ba da uba tsari wani wadanda ba ke sau sai muka ga ya kamata a yi a yi daura wanda suke da ido a wasu da shugaban a zo a yi da zamu yi da kai yi guda kuma za mu yi ga gaskiya ba mazo ba wa mutum a wasu saboda tattalin arziki dan so muke a lokacin za mu ɗauro yin daura da sa daga sabon zuwa yau amma mun faɗi wannan ne ga wanda Allah ya hore wa yake da hali yake ganin zai iya sa mana wata sadaka jariya sai mu ƙara adadi amma mu a yanzu iya nauyin mu ba ba su aura ba kuma a yanzu kusan wanda muke da su a kasa sun doki talatin da biyar wanda za a zo kar ka zo ka zama ba kai gaskiya wanda za mu cike da su kawai bai gumu cin jami'ar ba to za mu yi wannan kuma abin ya shafi har da hausawa inda muke karatu mun ba da wannan sanarwa ba mu san su mutum nawa bane inda su ma kaga za a iya cewa an cika kusan za mu iya cewa a mutum ya kara wani lokacin rana ya ce muke so mun ba da wannan azuwar sadaka jariya ga wanda yake da hali wani yake tallabawa da ta tawo muke zo mu samar da kuma dan wani jiri ne wanda za a amfani da shi na rana kawai matsaloli gaba ɗaya ba ma buƙatar wato komai da kowa so muke yi alkhairi kawai ya rada don zo a rika gaya wa yaɗan mu abin da yake wato daidai wannan shi ne a kokari abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu da na haka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru. Al-Mutu Madina. Idan suna haɗuwa kuma suna rabuwa. Ai kamar a wato fa'ina la ta'amal al-saru walakin ta'amal qulubul lati fi sudur. Lam qulubul la ya'qiluna biha. Hada ai ana magana. Haka to na ce malamai cewa wai shi ita zuciya shi hankali ne a kwakwalwa yake ko a zuciya haka wani yanzu ya yi a zuciya wani kuma zai ta kwakwalwa yawa su so a taba da wani su kan su malaman haka ce ta tattaunawa a kan wannan saboda haka wannan idan ana magana a kan nan rai ka gane yana da alaƙa da zuciyar nan idan kuma ana magana a kan zuciya ta wata da alaƙa da rai to amma idan ka zo ka bai gurin idan ya raka ni annabtu mutum inna annabtu lawawa annabtu kaza ite da yi ko ce ya ba a lokacin da ya kallon shi ita mutum inna ne ga ba ita ce duke da ji ko mutum ne mutum ne ta irin ta Abdullahi Abu Bakar ne kaga ai lokacin da aka gobe ne ya ji wani ko cewa aka ji wani doki ko wani doki ya zuwa da yake ya wannan doki ban da da abin da suka wuce ko almajiran da suka wuce suka ce ba mu ga kusanta ba amma dai mun zo ta murya a ce ya ayi wa suhan nafsin mutmainna in ya yi ila rabbi rabu ya tammarbiya bari ku ni bi ibadi wa ku ni janna an ji wannan murya saboda haka annabtul mutmainna dukiyar da Allah yake tuke shi za a yi wurin yayi na wanda sura wani tare da ta kan da yake da kan da Allah ta yi ga ko da yin shari'a shi da yake da kan rabara ban duka na kawai rabara ban duka da zarar wato mutum ya faɗo a cikin marasa lafiya aka ware marasa lafiya aka ware masu kyau shi ne mutum ɗin na ɗin nan annabawa ba mara lafiya shi ita ce wata ra'adar su take sai ce ba a laifi da zai ta zargin kansa sai ta tana da alheri amma kuma matsala tana buƙatar canza abokai ita lawama domin kullum da jin kanta sai ta je ta fara jini kuma daga baya sai ta zo rika zargin kanta me yasa ya kaza to wannan yana kauce shi ne bukata dan da ma abokai dan da ba ba ne dan da kaza to duk abuwan nan matakan su kana amma za ka iya cewa suna da alaka an jin haɗu in sun rabu kuma kowane zaman kansu wannan wa Allah ya dace da su Allah ya rubuta kai ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko munta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna da bawa ubangiji da suna ya tsaya wa da so mun da ka Allah ya kara ba mana cikin da lahira sai ga bukatun mu na da kai Allah ya biya mana bukatun mu ni ma da lafiya gida da su Allah ya wata lafiya mu da muke lafiya Allah ya yi ta lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko munta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين